الله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا دق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة تقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة مشي kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka masallacin kofar gida mai girma sarkin nan ba a muna na a cikin suratul tauba jiya mun karanta aya ta hamsin da shidda biyar a nan muka tsaya yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da shidda a lokacin da muke karanta aya ta hamsin da biyar mun ga yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin wa'yanda suka ƙi zuwa yakin tabuka ba tare da suna da wani uzuri ko hanzari ba da irin matsalolin da dama can suke da niyyar za su kulla idan an fita filin yaƙi amma allah maɗaukakin sarki ya sa wayannan munafukai suka samu nauyaya ba su fita ba allah ya kawo sauƙi a musulmi a wannan yanayin sannan da yadda allah maɗaukakin sarki yake jan hankali ga annabi sallallahu alaihi sallama da sauran musulmi cewa wayannan mutanen munafukai wanda ba sa son cigaban addinin musulunci da cigaban annabi sallallahu alaihi wasallam kada annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sha'awar su ko don suna da dukiya ko don suna da wata kenan mulki ko don suna da wani abin da fa'idarsa iyaka duniya ne da haka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa yahlifuna billahi innahum laminkum ba su je jihadi ba a yakin tabuka suna zaune a gida amma in an dawo za su lantse da Allah madaukakin sarki lalle suna nan tare da ku ai da bamu je yakin nan ba ai kaji kaji kaji dalili ai da bamu je ba ai kaji kaji kaji kaza za su rika rantsuwa cewa wallahi suna tare da ku Allah madaukakin sarki ya ce wa mahun minku kuma tabbas ba sa tare da ku sau da hayaki da ku daban-daban ne ba su shiga musulunci ba face don nema mu kansu mafaka ba su shiga musulunci ba face don su yaƙi musulunci ta cikin gida ba su shiga musulunci ba face don su wargaza lamura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kokarin ginawa ta aka ga kenan da ku da su wato kenan daban-daban Allah ba da kuke yake cewa ma hum minkum tabbas su ba su da ba su tare da ku walakinnahum sai dai cewa su qaumun yafraquna mutane da wanda yake kun yi hannun riga da ku da su inda kuka yi daban inda kuma su suke yi daban manufar ku daban manufar su daban akidar ku daban akidar ku akidar su daban to saboda haka kaga kan ku za ta taba haduwa ba to mu je malaka لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون da ba su je yakin nan ba na tabuka Allah maraukakin sarki ya ce lauye jiduna malja'an wallahi da za su samu wata mafaka duk lokacin da za a je yaki a ce suna da wata mafaka malja shine gunda za ka je ka buya a karɓi bakuncinka a kuma mutunta ka kawai misali mutumin da ya laifi a nigeria ya gudu nijar gwamnatin nijar ta karbe shi to ya samu mafaka a can za a mutunta shi kuma za a ba shi kariya to wadda mutane duk da su 'yan madina ne kuma su larabawa ne amma damunsu da ake yi da matsalan jihadin nan da akwai inda za su gudu su je su wuya kuma su samu mutunci irin yadda suke tsammani wallahi da sun gudu a magaratin ko kuma da su samu abin da ake kira magara magara shi ma gurin buya ne amma akan dutse wannan a ƙasa ne za su tafi wani gari su je wani gari su buya shine malja amma magara wato kenan su samu wani kan tsololon dutse su samu wani kogo su je su zauna a can ya kuma zama sun samu amana wanda ya je makka sai ya je inda kogon da ake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kafin wahayi kogon hira kenan ko sawa qabla nur alwahi fi nur kalwatin bi gari hira'in mubrada yatahallaku wannan gari hira din na je na ga yadda gurin yake ban hau ba amma yadda kaga duwatsu na kusan na bauchi zaka ce shiga baucin nan dutsen tsawonsa ba zai gaza wannan ba mutane za ka ga suna shan wahala suna kallafa wa kansu sai sun hau sai sun hau sai sun hau sai sun hau to ka je can karshe akwai kuma kogon da shi annabi sallallahu alaihi yake shiga wanda ya ga wannan zai fi fahimtar wannan aya din magara din nan shi in ya shiga cikin wannan kogon yakan danna ya wata guda babu kowa sai shi shi kadai lokacin ba sallah ake yi ba ba azumi ba ba komai ba amma ba wanda ya san inda yake to kaga wannan shi ma kamar mafaka ce to ta sama a lokacin ba kamar yanzu bane za a ce wala za su iya tafiya mas ko kuma wani venus ko maki ko a can saturn su je su buya a can a wancan lokacin kololuwan abin da tunanin dan adam zai yi tunani a sama inda dan adam zai je buya shi da kan dutse to da za su samu wannan gurin su je su buya a je a yi jihadi a gama babu komai ba ruwansu sannan sai su dawo daga baya da sa samu haka wallahi da za su hau an mudda kalan ko kuma wato kenan wani mashiga a ƙasa kamar yanzu saboda yaƙi kasashe za su za mu daɗa fahimta mu zamu mutanen zamanin wannan za mu fi fahimtar mutanen baya fahimtar wannan muddakala dina banka da ake yi dinnan sai a tona rami a ƙasa sai a yi gine-gine a komai da komai a yi dakin a sama ta yadda ko an jefo bom ba zai fasa ba da zaran ana yaƙi sai a tare mutane sai a cusa su a cikin wannan banka din to da za su samu banka a wani lokacin su shiga su kurda cikin ƙasa su buya har a je yaƙi a dawo da za su samu haka wallahi lawallau ilaihi da sun karkata zuwa ga wannan abu idan malja'a ne wani gari za su buya za su karkata zuwa ganin ko kuma a an rasa ko ina za su hau sama kan dutse za su buya wallahi za su yi haka ko kuma rasa wannan za su shiga cikin karkashin kasa ne su kurda su buya ta yanda dai ba za su je yaƙi ba ballanta na masu ga takobi yana walwala a kansu to Allah ba dauki suke ce lawala ilahi wallahi da sun tafi zuwa gare shi wa hum yajmahuna alhali yasra'una suna gaggawa kenan suna gaggawa kenan asalin kalmar jumu tana nufin takama ne ka tafi kana tinkis tinkis kana takama malle bi raddi jimahin min gawayatiha kama turaddu jimahul khayli bil lijami saboda haka kaga idan doki yana irin wannan dinin da linzami ake jawo wannan takamar tasa to amma anan tana nufin wato kenan gaggawa ne musri'ina da gaggawa za su tafi inda zan zamu gurin buya akan su je yakin tabuka ba san me zai faru saboda nisan gurin da kuma wahala da za a fuskanta wallahi za su gudu zuwa ga wannan mafakadin to mu je malam wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in udu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun Allah madaukaki sarki ce wa minhum daga cikin su da a baya an gaya mana daga cikin su domin wannan sura dama daga cikin wato kenan da take barazana shine tana tona ana wasu malamai suna kiranta suratul fadiha sun sura wadda take kunyata munafikai takan tona su balo balo a baya mun ga wani an ambaci sunan daga cikin su akwai mai kaza da kaza da kaza yanzu gashi an sake ambata a cikin su akwai mai kaza da kaza to yanzu wannan inda take nuna cewa minhum lalle daga cikin su munafikan da suka ki zuwa yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai man yalmizuka fi sadaqat wanda yake zargin ka wato kenan a sadaka yana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo raba sadaka yana ga kaman annabi sallallahu alaihi wasallama baya adalci baya adalci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo raba sadaka an kawo sadaka ko zakka ko wani abu ya tashi rabo yakan duba bukata yakan duba kuma cancanta idan kai kafi bukata zai iya baka fiye da haka idan kuma bukatar ka kadan ne zai iya baka kadan a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi inni la uti rajula ni nakan ɗauki kyauta na ba wa wani mutum wa gairuhu a habbu ilayya wanda ban bashin ba ma kuma na fi son sa saboda haka tun kudawa a gurin adabi sallallahu alaihi wasallam ba shine yake nuna soyayya ba kuma da a ce mai yawan nan yana ba wa kansa ne wannan ku je ku boye min wannan ko kuma wannan a ce a ba wa Ali bin Abi Talibi ai dan gidansu ne ko ko wannan ku aika na na Fatima ko kuma wannan ku ba wa Abbas baffansa ko kuma Jafar bin Abdul Muttalib yan uwansa na jini da a ce a su yake tattarawa sai ka ce akwai son kai amma wanda yake ba su mutane wanda ke babu sai da babu sada abin da ya hada su kawai addini ne saboda haka shi yasa sai ya dubi gwargwadon bukata da kuma gwargwadon manufa ta addinin musulunci yadda za a cimma a dalilin jawo ka jiki sai ya baka fiye da yawa zai ya baka da yawa fiye da na wanin ka alhali kuma wanda bai bashi kaɗan nan ba wai kiyayya ne a gare shi ba amma shi wannan mutumi daga cikin su wato sai gashi ya zo yana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi adalci wato kina a cikin wannan wannan rabon ba bai yi adalci ba har zai ce ya rasulullahi wannan rabon naka fa ba kai adalci a ciki ba balo balo saboda ya saba musulunta ne yana da kuma zafi zafin addini sannan kuma la'ala ba shi da tarbiya irin wadda ta dace sannan kuma irin mutane wanda suke dagulallun na wanda kawai su yan a ci da zuci ne a rayuwa da aka yi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi adalci a cikin rabonsa wannan bai adalci a cikin wannan rabon ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaitonka kaitonka ko kuma ya ce masa miskin da kai wa man lam ya'dil idza lam a'dil a duniyar Allah na ka gaya wanda zai adalci idan ban yi adalci ba ni da aka saukar min da alkur'ani aka nuna min aljanna da wuta na gansu balo-balo na san makomar wanda ya zalunci na san kuma makomar wanda wato kenan yayi adalci ban yi adalci ba a duniya na ka gaya min waye zai yi adalci wanda mutumi wato kenan yana daga cikin kakannin wato kenan yan kawar jawa yan kawar jawa ana kiransa zulkuwaisira saboda haka wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallama ransa ya ɓaci akan wannan lamarin sayyidina umar ya ce ya rasulullahi ka bani dama in sare wuyan wannan munafiki da ni adribu unka hadal munafik sai annabi sallallahu alaihi ya ce a'a ba na son mutane su zo suna yayatawa cewa muhammadu yana kashewa mutanensa amma kula ku makin dinsa mutanensa za su bayyana a gaba in kun gansu suna karatun alkur'ani za ku daina karatun alkur'ani ku idan kun gansu suna kwana suna sallah za ku daina sallar ku amma bakinsu da zuciyarsu ba ta da kyau yadda suke shiga cikin addinin musulunci haka za su fice kamar yadda in ka harba kibiya ka ja ka sake za ta fice a jikin wannan bakar fit ta fice to hakan nan za su fice a cikin addinin musulunci suna da hawa musulmi suna karatun alkur'ani suna kwana suna sallah amma yet abin da suke dan ya saba musulunci to wani irin musulunci ne annabin da aka aiko kace ba adali bane da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ba adali ba musulunci ya rushe gaba daya tunda wanda ya kawo shi ba adali bane babu maganar gaskiya a cikin sa dungurungum saboda haka guduma ya dauka ya rusa addinin musulunci da ita da aka annabi sallallahu alaihi yake cewa za su bayyana irin su kuma da kansu ne kawarijawa ta kenan suka fara ainihin bayyana kafin wannan mun karanta a baya a yakin hunaini wani mutum irinsa dan uwansa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi hadhihi alqisma ma urida biha wajhillahi wannan rabab ba a nufi Allah ba daukakin sarki da shi ba nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wailaka miskin da kai fa man lam ya'dil waye zai adalci in lam adil in ne ban yi adalci ba annan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanen nan za su bayyana za su bayyana kuma in sun bayyana za ku gansu suna karatun alkur'ani tiriyan tiriyan kuma suna sallah suna abin nan amma suna ficewa a cikin musulunci kamar yadda suka shige shi yadda ka san a harba kifiya ta fice a jikin a jikin bakan nan kit ta fice din nan haka wallahi suke fita a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai wannan kuma sun bayyana tun sahabbai suna da rai kawari sun bayyana na farko su ne suka tada rikicin kashe sayyidina usman saboda a tunaninsu sayyidina usman ba adali ba ne to mutumin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai adalci ba dan ya ce sayyidina usmanu bai yi adalci ba abin mamaki ne kuma suka mobilizing yara samari matasa suka rika dura su a wajen abubuwan da za su kawo fitina da fada da rikici a cikin daular musulunci sai su dauki kira mutum su baka wasiƙa su ce maka ka kai guri kaza misali su ce a kai wa wani gwamna cewa abdurrahman dan gidan sayyidina abubakar je gurinsa amma ga wasiƙa cewa in ya zo a kashe shi kuma da stamp ɗin sayyidina usman ina suka yi mobilizing suka samu stamp suka rubuta suka stamping suka ɗauka suka ba wani kuma ya zo ya wuce ta gaban tawagar abdurrahman ɗan gidan sayyidina abubakar din saboda ai za su iya tuhumarsa kuma ya zo zai wasu abubuwan da za a zarge shi da ƙarshe za a kama shi a caje shi kuma za a samu wannan takardar cewa an ce a kashe abdurrahman dan gidan sayyidina abubakar kuma waye ce ayi amirul mu'minina usman bin affan yanzu in ka ji wannan yanzu tukun shi abdurrahman din me zai faru tsakaninsa da dattijo usman bin affan abokin ubansa abu da farko kaga gaba zai fahimci shi a cikin a matsayin makiyinsa na biyu kuma wayansu mutane za su duba girman sayyidina usman a zuciyarsu sai sai in dai usman zai rubuta wasiƙa da stamp din sai ce a kashe abdurrahman wallahi abdurrahman ba mutumin kirki bane saboda sun yarda da usman wasu kuma su duba girman sayyidina abubakar in dai usman zai ce a kashe abdurrahman wallahi bai yi adalci ba a sayyidina abubakar ya ci amana ba ka za su ɗauke shi a matsayin da shin amana da sauransu shi kuma abdurrahman ya je mobilizing tawagarsa haka suka dinga hada rikici suka dinga hada rikici daga iraki abin da ya faru kuma suka samu daurin gindin abdullahi bin abdullahi bin bin wane ne sunansa to sunansa ya kwanta min wannan mutumin da ya kawo shi nan abdullahi bin sabai barakallahu fi na fika abdullahi bin sabai su ne akan gaba su suke sponsorin kuma shi kuma asalinsa bai yahude ne to kaga sai suka kawo kayos a cikin musulunci sosai daga ƙarshe suka mobilize mutane daga raki aka zo har madina sai sai na usman ya yi bayani me yasa ya rubuta wasiƙa ya ce a kashewa ne me yasa rubuta su don daga ƙarshe sun sa a kashe sun rubuta wasiƙa sun sa sun ce usman ya ce a kashe manya manyan mutane a addinin musulunci da yawa suka ce sai ya fito ya bayanai ce musu na rantse muku da girman Allah ba rubuta wannan wasiƙa ba suka ce wallahi ƙarya yake ba su yadda ba ga stamp ɗinsa suka ce kuma sai sun kashe shi mutanen madina suka zaburo suka zare ta kabo su sayyidina usman ya kira su yace ina ce ni ne khalifa kuma ni ne yanzu kuke bi ko ban yadda wani mutum ya dauki takobi dan ni ba ina ce ni ni kadai suke kashe suke so su kashe to gara su kashe ni ni kadai al'umma musulmi ta zauna lafiya akan ko ku dauki takobi ko yake su kuma su suna cewa su musulmi ne so su yake ku kuma a dalili na haka suka yi kwana da kwanaki suka tare sayyidina Usman a gidansa ruwan sha ya gagare shi sha ya gagare shi ga cikin gidansa mun ga lokacin babu famfo balle ta ce an yi fayafin gidan daga ƙarshe sayyidina Usman ya leko ya ce musu kuwai ku bayan Allah ku sani cewa ni din nan na je yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je yakin Badar su aikata abin da suke so Allah ya haife su kun san da wannan suka ce mun sani amma dai mun kashe ka ya sake ce musu lokacin da aka yi yakin Uhudu Allah madaukakin sarki da kansa ya ce ni ya yafe ni suka ce mun san da wannan ma kuma Allah za mu kashe ka ya ce musu kun san lokacin da za a je yakin Tabuka ni ne na kawo dukiyar da ta fita kowa yawa sayyidina rasulullahi ya ce ma darra usmanu ba adali wa ma fa'ala daga yau duk abin da usman ya yi ba zai cutar da shi ba shi dan aljanna ne kwamfa kun san da haka suka ce wallahi mun sani amma kuma wallahi mun kashe ka kuma hakan ya faru to saboda haka irin wayannan mutanen su ne suka ce qur'ani yake cewa minhum man yalmuzuka fi sadaqat cikin su akwai wanda yake zargin ka kai kanka muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan wato kenan sadaka baka bashi sadaka ba ko ko kuma baka bashi yadda rake yadda rasu yake so fayin fayin utu idan aka dauki sadakar nan aka basu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rabawa da zai dauki sadakar ko zakkar da yawa ya basu rado sai su yarda da wannan sai su ji daɗi dama suna zargin aidan ba a basu bane ko kuma ba a basu abin da ransu yake so ba hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkata zuwa gare su ba wai lam yutaw idan kuma ba a basu ba in an basu sai su ji daɗi in ko ba a basu ba in lam yutaw minha idza hum yaskatuna sai ga suna fishi suna bata rai suna cewa ba adalci ba suna kaza kaza kaza kaza da sauransu to saboda haka kenan kaga kamar musuluntansu don neman duniya ne don neman duniya ne ba su samu training irin yadda sahabbai farko almuhajiru na wal ansar suka riga suka samu sun sun zo lokacin da ina rududut ta riga ta shigo cikin addinin musulunci lokacin da musulunci ya fi karfin kowace kabila saboda haka kowa ma zai zo ya shiga ko wannan ma su zo wannan ma su zo wannan ma su zo a irin wannan kaga za a iya daukan al-gasu wa thamin to mu je malam na'am na san ma za su iya dauka tun da ce wallahi ba shi ba wallahi ba shi din ba na san ma za su iya kwanabin a dako a zuwa stamping a je a yi abin nan kuma za su iya kirkirawa idan sun gan shi za a samu wani artist daga cikin su ya zana su yi stamping su je su duka yi duk wanda zai iya ai dai bukatar su a kawo rikici ne a cikin musulunci saboda musuluncin ya lalace kamar yadda su yahudawa suka yi wa kiristaniti kiristaniti ya shiga cikin halin kakani kai to mu je malam ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الله مرحبا جدا كيف ولو أنهم إن جاء سوء radu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta za su yarda da shi su kwantar da hankalinsu da ma atahum Allah wa rasuluhu duk abin da Allah da manzansa suka ba su suka yarda sun yarda akan shi ne rabon su kuma sun hakura kuma suna jin cewa wannan din yayi musu tunda sun tabbatar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba su cuce su ba wa qalu hasbunallahu su ce kuma Allah madaukakin sarki ya isar mana kuma ko da yanzu ba a ba mu yanda ran mu take so ba sai yi Allah min fadalihi da sannu Allah madaukakin sarki zai sakanta mana zai ba mu a cikin falalansa wa rasuluhu manzansa ma zai ba mu a cikin nasa falalan irin abin da ba ma tsammani da haka suka faɗa kuma su ce inna ilallahi ragibuna muna kwaɗayin wannan falala daga gurin Allah madaukakin sarki da a ce haka suka fada wanda shi ne wata kenan abin sai zai zama babu jawabul kasam ya zama jawabul abin ya zama mahzu taqdiruhu shine la kana khairan lahum wallahi da haka suka yi da haka yafi musu alkhairi shi Allah madaukakin sarki da abin da ya hukunta bayan sa shine daidai a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya hukunta shine daidai a gare mu mu'mine sadaka da sun yadda da Allah da ma'aikinsa da sun ga abin mamaki wanda irin wahala da su Bilal ba su sha maka ba amma daga wasu kasu kowane su ya zama babban mutum ya zama ana girmama shi a duk duniya ya zama mai kuɗi ya zama sai abin da suka riga suka hukunta ba ma a ƙasar maka ba duk faɗin duniyar musulmi ka gani amma da sun haƙura da abin da Allah ya abin nan su to sai Allah maɗaukaki sarki da su ma sun haƙura wallahi da hakan ya fi musu alkhairi ta muje إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم الله مبارك كذلك إنما الصدقات lallai abin sani kadai ita wannan sadaka da ake magana lil fuqara'i ta zama mallaka ce ta talakawa ta fallatan talakawa ne wal masakin da kuma wato kenan miskinai wal amilina alaiha da kwamitin da suke aiki akan zakkan al malamatu qulubuhum da wanda ake kwadatar da zuciyarsu don su shiga addinin musulunci wa firriqani da kuma wanda ake yanta su don su sun shiga musulunci suna bayi a dauki sadakar a bayar a sayo su a dawo cikin da su cikin musulunci a ba su yanci don su yi addini wa fi sabilillahi da kuma wato kenan inda za a sanya a aiki da ita don ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki wa bin sabil da kuma yan tafarki su ne wato kenan matafiya wannan Allah madaukakin sarki shi ya yanka wannan da aka yace faridatan min Allah wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki shi wato kenan gwani masani ne kuma shi gwani ne nan da yace lil fuqara'i malamai suka ce lamu tamlik ne wannan wato kenan mallakar wa'annan mutanen da aka irga ne don haka duk wanda baya cikin wa'annan abubuwa mutanen da suka da aka kirga a nan gurin kenan baya daga cikin wanda zai kamata su ci a ce sun ci sadaka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ga wanda yake cikin wa'annan ne idan kuma mun dauki lamu tamlik ne tunda mulkin su ne kenan yanzu idan a fitar da zakka za a bayar kowane sinfi daga cikin wa'annan asnaf guda takwas din sai an yanka an bashi mun gane wannan eh wannan abin namu ne mu takwas sai a daddatsa daidai wa daida a baka a bani a ba wannan a ba wannan duk a rabe mana idan mun dauke shi haka idan kuma a'a ba a haka muka dauke shi ba wato kenan zai zama kowane ɗaya daga cikin wa'annan asnaf ka ɗauka ka bashi yayi misali mutum ya fitar da zakarsa ga fukara'u talakawa sai ɗauka ya basu duk gaba ɗaya shikenan ta yi amma a wancan fassarar ba ta yi ba fukara'u sai ka ware musu nasu daban masakin ka ware musu nasu daban amilina alaiha ka ware musu nasu daban har ya zuwa wato kenan karshe har ya zuwa karshe wasu daga cikin malamai haka suke fahimtar wannan aya din wasu suka ce a'a wato abin da ake nufi shi ne cewa kowane daga cikin asnaf din ka bayar ya wato kenan ya fi ya yi daidai in ka dauka ka ba masakin su su kadai ta yi in ka dauka ka ba amilina alaiha su su kadai ta yi to wa'anda suka tafi da wannan fasarar suke ganin cewa kenan in har haka ne idan duk sun taru gaba daya za a iya raba musu amma za a iya fifiko tsakanin wa'annan da wa'annan idan fukara su suka fi bukata za iya ba su rabo mafi yawa za iya ba su layon shaya sannan wayannan da suke bukatar kada a ba su kada wanda suke bukatar kada akan wala Allah akan wannan dalilin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fifita wayansu akan wayansu lokacin da yake raba zakar mun fahimci wannan duk da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa a'a dole sai an kakkasa sannan akwai takfifi idan ya zama da kan cewa sai a ce sai ka raba kashi takwas kowanne sai ka bashi to kai da akwai nau'i na mushakka da aka dora maka la'alla ma ana iya samun wani lokacin da zaka samu wani sinfi daga cikin wayannan asnafu guda takwas din nan babu shi ko ka samu wani lokacin da babu amili na alaiha babu zakka kwamiti kwata kwata ai ko anan da mun zanna shekara da shekaru babu kwamitin kwamitin zakka sai daga baya kenan bayan zuwa shari'a aka aka kafa kwamitin zakka ko amma da babu kowa shi ke fitar da zakkarsa yadda ya ga dama to idan sun bata a wannan lokacin aka ce sai ka kawo ka nemo su a inda suke ko babu su ba constitution din su ba to kaga an sa maka mushakka kai da zaka ba da sadakar ɗaya kenan na biyu kuma wannan dukiyar zaka dinga ajiye ta baka san ranar da zaka abin din ta ba ko baka san yadda zaka yi kuma ka ci kuma ka ci sadaka ko kuma ka ci zakkar da kai baka cancanta wato kidan ka ci ta ba saboda haka Allah madaukakin sarki ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin fakirai da miskinai malamai sun yi kokarin bambancewa suka ce akwai bambanci tsakanin fakiri da miskini wasu kuma suka ce fakiri shine miskini miskini kuma shine fakiri miskini shine fakiri fakiri shine miskini wasu kuma suka ce akwai dan bambanci tsakanin su fakiri shine dan kotu yau ne yau zai fita ya je ya nemo ya kawo gida wai ku jira na je na samu in an samu tun daga can ma ya sau ya turo yaro sannan a dora wanda shi da fikiri shi ko miskini shine wanda yake da ala ta nema yana da keken dinkinsa saboda haka zai fita ya hau dinkin ya baya amma wannan zogensa zai fita kawai hannu rabbana Allah madaukakin sarki ya bamu bai da komi wanda shine fakiri don haka wa fi tsananin bukata fakiri ya fi tsananin bukata wala Allah shi yasa Allah fara kawo shi wanda miskini yana da wani dan abu hannu ko yana da motarsa wanda zai kabo kabo ya je bilkace ya dawo sai ya kawo kudin cefane kaga yana da dan wani abu hannunsa wanda shi ne ake sakin san miskini ma dama ba shi da abincin shekara to yana daga cikin masaki ko duk da cewa a wata ibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miskini miskini man la zajala miskini shine wanda ba shi da mata wanda ba shi da mata aka gada ma la mahalla lahu min al-i'rabi ko la mahalla lahu min al-i'rab wal amilina alaiha amilina alaiha sune muka ce zakka committee kwamitin da suke zuwa su karbo zakan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wakilta mutum ya je ya karbo zakka ya je ya karbo kamar yadda Allah ya ce kuzmin amwalihim sadaqatan to tahiruhum ko ka karbi sadaka daga ciki da haka yakan tura wakili ya je shi gari kaza ya karbo zakarsu sannan ya raba musu a wata riwaya yake cewa da ya aika abin nan zuwa kasan yaman ma'azu bin jabal ko ya ce kaje in kaje bayan sun karbi musulunci sun yadda allah maɗaukakin sarki shi ne abin bauta sun yadda ni manzon allah ne sun yadda su yi sallah sun yadda su yi kaza sai ya zo ceto ka sanar da su cewa an Allah ta'ala ka diftara da alaihim sadaka tu khadha min aghniya'ihim fa turaddu ala fuqara'ihim kace musu Allah madaukakin sarki ya wajabta musu zakka zakkan nan za a karba gurin talakawansu za a wato kenan a gurin masu arzikin su za a raba ta tsakanin talakawansu me yasa Allah madaukakin sarki ya fara zakka saboda yalwatawa kai la yakun dulatan bainal agniya minkum kar ya zama dukiya kawai tana kewaya tsakanin masu kudi ne a'a in dai kai kai kai kai to yago sai a ba wa'annan to khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim wani lokaci idan an je an yi an karbo an raba musu akan kawo kuma wani shaya madina saboda baitul mali da kuma ayyukan da ake yi na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum ana kiransa ibnu lutbiya da ya je shi bayan ya karbo zakar ya raba abin da ya raba sarrawa da ya tafi da shi ya zo ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi lakum wa hadhihi uhdiyatu udid ilayya don bayan ya gama zai tafo ya gama komai da komai zai tafo shikenan sai suka bashi wasu yan awaki da yan wasu rakuma kadan aka ce wannan kuma gashi naka ne sun bada zakka sun yi komai da kai ko ba roƙon su yayi ba suka bashi nasa kuma kaga sahabbai ba munafurci yazo ce hadhihi lakum wa hadhihi hadiyatun udiyat ilayya ga naku wannan na zakka shine wannan karwa wannan kuma kyauta ne ni suka ce sun bani annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ji dadin wannan ba tare mutane haukan mimbari ya ce e kudu ba aiki ce ya zan yana aiki mutum ya je ya karbi zakka sai ya dawo ya ce min hadhihi lakum hadhihi udiyat hadiyatu udiyat ilayya afala jalasa fi baiti abi fatati hadiyatuhu me yasa mutum bai zai zauna a gidansa a kawo masa kyautar ba da can mutanen nan sun taba tunanin su kawo awaki su ba wannan mutum ibn lutbiya amma yanzu da ya zama ma'aikacin annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi office ko an tura shi a lokacin da za su bashi albarkar ofis kenan ko wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci saboda haka kaga kenan wannan sahabi bai isa ce wannan dukiyar ba dole za a mai da ita akan wannan akan wannan malamai suke ganin cewa duk lokacin da aka ɗora mutum wani aiki kuma za a bashi hakkinsa na wannan aikin to ya kiyaye abin da zai samu a gurin mutane a dalilin wannan ofis musamman irin tarihadiyya da in ba don wannan aikin ba ba za su bashi ba mun gane wannan na daga kai ofisa ne a wannan department ko a wancan department ko kai alkali ne ko kai mai damara ne ko kai mai menene da sauransu mutane ba don wannan damarar ba za su baka ba ko ba dan wannan ofis din ba ba za su baka ba wallahi kana fita ba ba ruwan su da kai to wannan abin da kake karban nan annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa baka zauna a gidan iyayenka suka kai maka ba don haka karka karba shi yafi alkhairi a gare ka mun gane wannan yawa sannan sai ce wal amilina alaiha masu aiki akan ta yanzu anan wannan aya abin da take nufi shine su kwamitin zakka da suka je suka karbo zakka Allah madaukakin sarki ya kasa musu sakaso a cikin su ma za a iya dauka a basu wa'annan kuma koda suna da kudi tunda ai sun kashe lokacin su da ilimin su da kuma damar da suke da ita wajen kokarin coordinating yadda za a tara zakkar saboda haka su ma akwai dan abin da za a ba su to wannan abin da za a ba su nan wasu malamai suka ce thumunin abin da aka tara ne 1 over 8 na abin da aka tara shi ne za a ba su wasu suka ce a'a za a ba su ne gwargwadon aikinsu ko kuma gwargwadon yadda yanayi ya hukunta idan ya zama da kan cewa sun same shi a cikin hanyar sauki ba lalle ne a ba su sumini din ba abin da sa kuma aka ce a ba su saboda wato kenan kar ya zama su yi amfani da wannan damar su ɗabi abin da ba shi kenan ba mun gane wannan sannan kuma akan wannan kenan yanzu duk mutumin da aka ɗora shi akan wani aiki na fardu kifaya ya halatta a bashi lada tunda nan da ya amili na alaiha fardu kifaya ne kowa aka tura zai iya zuwa ya karbo zakka ko kuma kowa aka sa zai iya samu zama memba da zakat committee don haka duk da karɓar zakka farilla ne amma a ayyana ka fardu kifaya ne in kai ka ɗauke wayansu haka ne kuma amma qur'ani sai ce a baka kai ma kenan yanzu duk wani aiki na fardu kifaya in aka lazarta ma mutum aka kashe masa aikinsa za a iya bashi muna fahimtar wannan tambaya nake yi za a iya bashi ko kowa za a bashi ko kuma nan ya takaita misali limanci limanci sai wace kun ba mutum shine limami wannan masallacin misali saboda kai yana zaman limanci ne baya aikin komai sai limanci za a iya bashi wani abu ya zama wato kenan ya ba da cikakken lokacin sa don wannan ai limanci farzu kifaya ne ko in yin aka samu liman ɗaya ba ya ɗauke sauran mutane ba haka ne to za a iya bashi ko ba za a iya bashi ba to kenan in har haka ne duk sauran ayyuka ma don haka wannan shi yasa a wasu kasashe suke da organization mai kyau ta yanda du liman akwai abin da ake bashi don haka limamansu ba talakawa ba ne ba su bukatar sai sun zo suna ta da barbaru a gurin mutane sai sun zo suna roko a gurin mutane da sauransu saboda ai wani aiki ne mai muhimmanci na al'umma suka ɗauke don haka yana da kyau a ce a ware musu ɗan abu da za a ba su wanda zai iya ɗaukar ɗauniyar su wannan organization din muka rasa a cikin kasar mu ko nan kudancin Najeriya sun fi mu kyau kyautatawa wannan don na gani da ido na duk sallan da aka yi na zauna a wani gari a cikin Ondo a ondo state a cikin ondo idan an yi sallah a zahar za ka ga sun miko sadaka wannan miko wannan miko liman zai dan samu wani abu sa aljifin sai je ce bane idan an yi sallar la'asar babu sallan da za a yi face sai an bashi wani abu kaga liman zai iya zama ya ta bincike ta gyara muku masallaci ya ta binciken ayoyin da zai zo ya lorar da ku akan abin karantar da ku hanya kaza kaza da sauransu amma in ya zama babu fa wata za sai ka ga ba shi a cikin masallacin lokaci yayi ana cewa liman bai iso ba maza maza ta Allah lokacin sallah ba za a jira ko sai a tura wani kaga yanzu institution na limanci an fara jijjiga shi ba don koyo saboda yana da haja insaniya yana da iyalai mun gane wannan sadaka akan wannan wal amilina alaihan da za a basu malamai suka istibadi cewa duk wani aiki in dai na farzi kifaya ne aka dora ma wani yana da kyau a bashi wani haƙƙi akai wanda zai tallafa masa wal malafat qulubuhum da kuma wanda ake kwadaitar da zuciyarsu zuwa ga addinin musulunci wanda ake so su shigo cikin addinin musulunci ana tsammanin za su shigo cikin addinin musulunci ko kuma sun shigo din amma imanin su ba su da bashi da karfi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta rarrabawa dukiyoyi daban-daban ya ba wa wa'yansu ya fifita wa'yansu ba don komai ba sai dan wato kenan waɗannan mutanen ya zama an kwaɗaita da zuciyarsu wannan rabon da ya ake cewa ba ya adalci din ba saboda ma'allafa tukulubuhum ne mun gani a yakin hunani inda ya fifita waisu daga cikinsu kuma dalilin fifita sun da ya yi ya sa ko da su kafarsu bata zauna ba sun ba da dama al'ummarsu sun shigo cikin musulunci kaga an ci riba a wannan kesin kenan saboda haka mu'allafatu qulubuhum suna daga cikin wayanda za a ba su zakka ko za a ba su gurgurdan bukata ne sannan in har haka ne yanzu za a iya bawa mu'allafatu qulubuhum koda sun musulunta ko kuma ba su musulunta ba idan misali ana tsaman za su shigo musulunci ana ware musu kaso a cikin zakka wala Allah wata ran za su shigo cikin musulunci ko kuma sun shigo cikin musulunci sabon musulunci sabon musulunta ne amma ana son a karfafe su a cikin addinin musulunci ne kenan kaga za a iya amfani da wannan wajen kuma kariya ga musulunci mun gane wannan misali a ce nan daular musulunci ne makwatanmu daular arna ne ga wasu daular arna a can rikici ya haɗa mu da wa'yancan idan muka bari suka haɗa kai da wa'yancan za mu iya samun matsala mu yarjejeniya da wa'annan akan wani abu namu na dukiya da za mu ba su don kasu shiga cikin wannan ya halatta ko bai halatta ba ko za a iya dauka a cikin zakka za a iya wannan saboda ai ba kullun ne daular musulunci take da karfi ba mun gane wannan ba kullun ne daular musulunci take da karfi wala Allah yana daga cikin abubuwan da Saudi Arabia suke play role wanda kullum muke ta zargin su a kansa a halin da muke ciki kowa san daular kafirai sun fi daular musulmi karfi da tanadi muna ganin da suka zo suka wajeji ga iraki muna ganin da suka zo suka wajeji ga afghanistan muna ganin da suka zo suka wajeji ga libya muna ganin da suke wajeji ga ƙasar syria mun gane wala allah kuma nan gurin allah maɗaukakin sarki ya mai da shi haraman amina akan irin wanda abin da yake faruwa da wayannan mutanen ya faru da nan gurin haraman aminan ya zama an kawo ƙarshen keta alfarmar musulunci sai su yi wani yarjejeniya da su da wayannan kasancen kafin ta da yakin ba zai zo musu ba akalla da preserving din mutanen su akan wannan tunda in dai confrontation din za a yi an riga an san halin da su suke ciki da kuma raunin yakini da yake tare da mu wato kenan musulmi mun gane wannan saboda haka akan wannan za a iya ba mu allafa da kulubuhun wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba don kariya ma musulunci ko don kwadatar da su shiga shigen musulunci malamai da yawa sun bada wato kenan fatawa wato kenan akan wannan za mu yi daukan dukiya ma mu ba su su dai su tsaya kar su shiga ko kuma mu ba su don su taimaka mana mu yaƙi yan uwansu kafirai wani lokaci wato gidan musulunci yana sassauci wato kenan akan wannan mun gane wannan yawwa wal mufallafatu bil sami wa fi riqabi wa fi riqabi wa'anda su musulmai ne amma bayi ne kuma suna son addinin musulunci sai a saye su a yanta su wannan tarihi sayyidina abubakar tun farko ya nuna mana wannan ko ya sayan kamar amir bin fuhaira da muka yi magana akan a baya ai bawa ne sayyidina abubakar ya saye shi ya yanta shi saboda ya musulunci kamar na hadiya ai baiwa ce amma mumina sayyidina abubakar ya saye ta ya yanta ta dan ta musulunci kamar bilalu bawa ne sayyidina abubakar ya saye shi ya wato kire yanta shi dan ya musulunci suna bayi musulunci ya zo sai suka yi musulunci shine gaskiya sai suka shiga sai aka yi amfani da kasantuwar su bayi ana tirsasa su ana walakanta su maza maza sai a sayo su ko nawa ne don akan bilalu sai na abakar ko ta yi bai yi ba ya ce alamatu azumin hadal miskin har yaushe za ku yi ka tsaya kuna azabtar da wannan miskin sai ya ce masa an tafsar ta ku ai kai ka bata shi ka saye shi mana nawa zai kudin sai ce kaza ne sai kes kes kes sai bashi tashi ka tafi abinka da zo ka ci gaba da sallah to idan har akwai dukiya ta zakka za a iya daukan wannan dukiyar ta zakka a wato kenan bawa wa wannan mutanen wato kenan yancin su Allah madaukakin sarki ya yarda da wal gharimina da wa'anda wato kenan musulmai ne masu imani masu kokari a ibada harkar kasuwa ta rikice harkar rayuwa ta rikice bashi ta nan bashi ta can bashi ta nan bashi ta can abubuwa sun dagule ko mutumin kirki ne ko ba iskanci yake yi ba bukatar ce tafi karfin samun sa kaga inda bukata ta riga ta fi karfin samun ka ka riga rikicin ka ya riga ka riga ka ka shiga lissafin ka ya riga rikice sadaka idan an samu irin wannan za a iya dauka a cikin zakka a kira su duk wanda suke ba su bin su bashi na a biya su an biya su eh yanzu ya zama fure zai yi numfashi sai dan dauke wani baba shi to je kaka ci gaba da jarinka to idan irin an samu irin wayannan mutane za a iya taimaka musu wa fi sabilillahi sannan ko za a iya ba da zakka wato kenan fi sabilillahi fi sabilillahi ya kushi me abubuwa da yawa gwargwadon abin da daular musulunci take bukata in yin musulunci take bukata ta gari za a iya sakawa in makami take bukata ta sayo saboda kariya za a iya yi in makarantu take so ta gina saboda ilimi za a iya yi duk abin da daular musulunci take bukata ta yi to za a iya yi a karkashin wannan wato kenan wa fi sabilillahi Allah ba da kun sai wannan faridatun min Allah wannan falali ne yan Allah ya yanka shi yace a dauka a basu a dauka a basu sannan akwai inda malamai suka kare juna sani wajen cewa to yanzu an fitar da zakka ya halatta tunda ni a garin nan nake dauki zakar na kai mawa yan wasu gari ya halatta ko bai halatta ba to nan malamai suka kasu kashe uku kashe na farko suka ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba don haka a raba ta a nan gudun tunda a nan aka same ta a nan za a raba ta kashe na biyu suka ce a zai yi mutlakan wanda suka ce ba zai yi ba mutlakan wanda suka ce a zai yi mutlakan ai zakka ce duk ina miskini yake a duniya na miskini ne ko da kan ka dauka ka bashi yayi babu kaidi akan wannan wasu kuma suka ce a a a nan ya fi dacewa amma in akwai a wani guri wanda suke ashaddu fakaran sun fi tsananin bukata da talauci fiye da na nan garin din to za a iya dauka a kai musu illa iyaka a dan rage wani a nan gurin kar a ɗebe gaba ɗaya za ka suke cewa wa kasmiha fi ahliha bil baladi aula min istikraji halil bu'aji a raba ta a gida ya fi a dauka a kai waje kenan kaga wanda suka ce ya fi a dauka a kai waje kenan ba su haramta dauka wato kenan a kai waje ba ta haka na waje ma idan sun ga muna da bukata za su iya daukowa sai su kawo mana wannan duka wato kenan malami sun yi bayani akan wannan don haka Allah madaukakin sarki ke cewa wallahu alimun tabbas Allah madaukakin sarki yana da ilimi hakimu wa min sabil ko to mu mun tsallake ibnu sabil da abna sabil ya'yan tafarki matafi matafi tafiya ta kawo shi tafiya ba ta sabon Allah ba wala Allah ta abin nan kamar misali lokacin da ake rikicin Maiduguri nan kaga lokacin da ake fantsama mutane ake fantsama mutane bana manta a unguwar mu akwai lokacin da aka zo wani daki aka zo aka sa wani mutum da shi da babansa da matarsa da matan baban nasa da kan nasa da abin duk aka ba su daki daya saboda sun tafi kawai kwatsam ne babu shiri babu abin nan duk haka suka haƙura suka zauna cikin daki daya da shi da matarsa da baban matarsa da matarsa kuma da duk dai family guda ne kawai aka cusa su a daki da saboda yanzu suka zo kuma cikin dare ne kaga suna yanzu suna bukatar me abincin da za su ci suna bukatar gudun da su guna la'alla tafiya tasu ba nan za ta kare ba bayan kwana biyu ne mai suna rasa saboda sun tafi to kaga irin waɗannan mutanen akwai zakka dole za a iya dauka ba suna ake kiran su abna usabil suna tafiya akan hanya ko bukata ta tilasta ta su ko kuma a suna cikin tafiya normal tafiya guziri ya yanke ko za su tafi aikin haji ko na makamacin wannan guziri ya yanke to idan akwai wato kenan zakka za a iya za su je su yi appealing a basu na taba ganin wani mutum ya tafo kasha alam don jimma na hango shi na gabaki mutum dan uwana na yi maza maza na tafi mun ga gaisa ce salamu alaikum malam daga ina haka na ganka wurin janjan sai ya min wani yaran da ban na ji ashe ba bahaushe ba ne yi gwara gada gida ko kwata-kwata baya abu da kyar aka samu communication dan kaɗan tsakanina da shi ita ce mutu yana neman zakar kwamiti ne na ce masa zo mu je in kai ka ni ma yanzu masallacin juma'a zan je ni muka je masallacin juma'a na haɗa shi da zakar kwamiti ya ce brunei yake so ya tafi brunei kuma dan afirka ne brunei ya tafi kuma ya so malaysia ba shi da ko naira goma to kaga irin wannan kaga tunda musulmi ne babu yanda kuka iya da shi dole sai kun tallafa masa to masha Allah to mu je malas ba lokaci to to alhamdulillah za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu shi Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gano da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara to masha